والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da ya dasa ya kaddari rayuwarmu zuwa wannan yammaci yammaci na litinin goma sha uku ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 447 wanda ya daidai da biyu ga watan uku miladiya 2026 mun taru domin gabatar da wannan tafsiri da muke a daidai wannan lokaci a cikin wannan wata mai albarka jiya in ba manta ba mun kwana ƙarshen aya ta 20 a cikin wannan sura mai albarka wato suratu ghafir yau kuma insha Allah za mu tashi kan aya ta 21 muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya agaza mana cikin abin da zamu karanta da abin da zamu yi bayanin sa Allah rahma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض وأثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق zalika ذلك بأنهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ubangiji ya ce awalam ya siru fil ardi shin su mutane wato ba za su yi tafiya cikin ƙasa ba ne fayan zuru su je su duba kai fa kana aqibatul ladina kanu min qablihim yaya ƙarshen labarin mutanen da suka zo wato kafin su ya kasance waɗanda suka zo wato suka ƙaryata annabawansu ko suka bijire ma al- ba littafin da Allah ya saukar musu Allah ya ce kaluhum ashadda minhum wa'ancan wa'anda suka zo kafin mutanen makka kanuhum ashadda minhum quwwatan sun fi mutanen makka karfi a karfin tattalin arzikin kasa wato karfi wato na kayan fada wato karfi na daula wa asaran fil ardi sun fi su wato wato motsa kasa shine wato harkar masana'antu da harkar ci gaba na kasuwanci wa'ancan waɗanda suka zo kafin mutanen makka sun fi mutanen makka wannan amma duk da haka wannan ɗin bai sa da suka saba wa Allah Allah ba su ba Allah ya ce fa kaza humallahu sai Allah ya halakar da su bi zunubihim da laifin su dan su suka ja wa ma kana lahum min Allah min waqin ba su kasance suna da wani min waqin mai tsare su wato daga Allah ba ba su samu wani wanda zai tsare su daga shiga azabar Allah ba Allah ya ce zalika wannan hukunci ya same su ne bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati saboda manzanninsu sun zo musu da mu'ujizozi bayyananu da ayoyi bayyananu fa kafaru suka kafirce fa akazahumullahu sai Allah ya danke su innahu qawiyyun shadidul iqab lalle ubangiji innahu qawiyyun shi mai karfin danka ne shadidun mai tsananin danka ne wato shadidul iqabi mai tsananin azaba ne ga wanda ya saba masa na'am ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين na'am إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب Allah ya ce walakar arsalna Musa bi ayatina hakika mun aiko annabi Musa alaihi salam wato da ayoyinmu wa sultanin mubinin da kuma wato hujja wadda take wato mabayyana shine burhanun bayyunin zahirun Allah ya aiko su da dalili ah, da kuma wato ayoyi annabi Musa ya zo da ayoyi da yawa aya bayan aya wato kuma da hujjoji Allah ya aiko shi ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa hamana da hamana wa karuna da karuna wayannan su ne ru'asaul kufr su ne jagorori su ne shugabanni duk abin da ake wato taunawa game da yadda wato wato za a kafirce ma annabi Musa da littafin da ya zo da shi wato karkashin shawarar waɗannan ake bi wato shi kansa fir'auna babu waɗanda yake gadara da su wanda su ne karfin gudanar da mulkinsa sama da hamana da kuma wato karuna wato faƙalu sai suka ce ma annabi musa sahirun mai sihiri ne kazzabun wanda yake wato makaryaci wato abin da ya zo da shi sihiri ne sannan abin da yake kira kai wato ƙarya ne Allah ya ci falan ma ja'ahum bil haqi ولما جاءهم بالهدي من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال na a ubangiji yake cewa Allah ya aiko annabi Musa wato da ayoyi da hujjoji mabayyani ya aiko shi sai ya ce zuwa ga fir'auna da hamana da karuna a malamai suka ce an keɓe su da ambato a nan domin su ne shugabanni shi fir'auna shi ne shugaba wato wanda yake shi ne shugaba na kwaf amma shi hamana wazirinsa ne shi kuma karuna shi ne wato mawadaci wanda ya mallaki dukiya da taskokin arziki Ah, domin shi mulki wato ba zai gudana ba sai da arziki malamai suka ce wato inna ma jama'ahu Allahu ma'ahuma li'annahu sharakahuma Allah ya hada su anan da Fir'auna da Hamana da Karuna Allah ya hada su a cikin wannan ayar saboda duk abin da Fir'auna zai yi wato sai ya shawarce su saboda haka su ne manyan masu ba shawara cikin harkarsa na kafirci da ƙaryata manzanni saboda haka ko da a lahira ma Allah maɗaukakin sarki sai ya haɗa su gaba ɗaya duk abin da za a yi za a haɗa su gaba ɗaya shine malai yake cewa wato dukkan abin da ake gudanarwa a a cikin mulkin fir'auna ana yi ne da sa hannun wannan mutumin wato a saboda haka in fir'auna ya imani mun gane ko yawa ya imani da annabi musa to wa'annan duk za su yi sannan wa'annan in suka yi imani da annabi musa to fir'aunan shi ma zai imani amma saboda haka tunda ya kafirce su kuma sau goyi bayan kafircinsa wato Allah maɗaukakin sarki wato shi ne yake ce musu Allah ya danƙe su wanda yake wato damƙa damƙa da wato ba su iya sun kwace ba shi ne Allah yake cewa a lokacin da annabi Musa ya zo musu da gaskiya shi ne ya zo musu da da saƙo daga wajen Allah cewa a bauta ma Allah shi shi kadai wato shi ne Allah ce tina falan ma ja'ahum bil haqqi min indina yayin da ya zo musu da gaskiya daga wajenmu ƙalo sai suka ce uktulu abna allazina amanu ma'ahu ku kashe ƴaƴan waɗanda suka yi imani wato tare da annabi Musa wato aka ce wannan kisa kisa ne na biyu wancan kisa da yi ya yi kisa ne saboda labarin da bokaye suka bashi cewa za a haifi wanda ya sanadiyar tafiyar mulkinsa wanda zai likita wato addi- manarar wato ƙasa to wancan sai sa ake wancan kisan to amma daga baya da Allah ya riga ya bayyana ya bayyana da Annabi Musa wato sai ya kame gabarin yin wannan kisa da ya kame to yanzu kuma yanzu kuma Annabi Musa ya zo yana wa'azi mutane sun fara yadda da abin da yake kiransu a kai to sai ya ce a koma da wannan kashe-kashen idan aka koma da wannan kashe-kashe zai ɗauki hankalin mutane ya zama wato ba su koma kan imani da annabi Musa ba hankalinsu zai koma akan wato mutane ɗayansu da ake kashewa shi ne mala yake cewa da Allah yake cewa qalu qutulu abna alladhina amanu suka ce mana uidu alaihim ku koma musu da kisa ma kuntum taf'aluna bihim irin kisan da kuka yi musu da mala yace fa hadal qatalu gaira qatal al-awwal wannan ba irin kisan farko bane dan kisan farko wato an yi shi ne ba a san ma tukun annabin da zai bayyana ba aka yi wancan kisan yanzu kuma wannan kisa na biyu a lokacin annabi musa har ya zo yana kiran fir'auna zuwa ga wato imani ne malam ya ce li'anna fir'auna ba da wilalatu musa domin shi fir'auna bayan an tabbatar masa an haifi yara da yake da yake gudun a haifan amsaka an katil auladi sai ya dakatar da kashe kananan yara tunda dama bokaye sun ce maza a haifa to lokacin da suka ce masa a kuma an riga an haifa to kaga ba bukatan kuma ya koma ya sake kashe yan ƙananan yara falan ma ba asallahu musa yayin da ubangiji ya aiko annabi musa wa wa ajaza an mu'aradatihi fir'auna ya gajiya wajen wato wato kada annabi musa alaihi salam a wajen tattaunawa wato alil qatla sai ya rasa me zai ya dauke hankalin mutane kada su koma wato wato kada su koma wajen imani da annabi musa ko sauraron abin da annabi Musa ke kiran su a kai sai ya ce a koma ana kashe musu yaya saboda haka sai ya yi wani abu saboda a ɗauke hankalin wato mutane wato shine sai ya koma kisa a yayansu liyamtana an nasu minal imani domin ya kange mutane gaban imani da annabi Musa wali Allah ya kasura jam'uhum fi kidu kuma har yanzu da jin tsoro kada wato mabiya annabi Musa su yi yawa a ƙarshe dai abin da yake jin tsoron a masa shi saboda haka fara sallallahu alaihim anwa'ul azabi da ya koma wannan kisa Allah madaukakin sarki kuma sai ya rika aiko masa wato nau'i nau'i na azaba an aiko masa kwadi an aiko masa kwarkwata an aiko masa jini an aiko masa ruwan tufana har dai zuwa wato karshen abubuwan da aka yi masa har karshen ta da ya tattara ya ba annabi Musa inda ya fita daga Misra kenan ya je tsallaka teku wato kuma Allah ya halakar da shi saboda haka sai Allah ya mai da makircin fir'auna ya koma wato kansa shine Allah yake ba mu labari a nan cewa ai fir'auna wato cewa yayi wato uqtulu abna allazina amanu ku kashe ƴaƴan waɗanda suka yi imani da annabi Musa wastahayu nisa'ahum ku raya matan su kar ku kashe mata domin mata ai su suke mana hidimomi a cikin gidajenmu wa ma kaidul kafirina illa fi dalal Allah ce makircin kafiri wato bai gushe ba sai a halaka domin Allah ya tabbatar da makircinsa duk abin da ya shirya Allah ya warware abin da ya shirya to shine wato Allah madaukakin sarki sai ya mayar masa makircinsa kansa Allah ya halakar da shi malamai suka ce a wannan abin da annabi Musa alaihi salam ya yi wato suka ce wai hikimar wato da ya sa hikimar da ta hana shi ya kashe annabi Musa a wannan lokacin ai a wannan a wannan ayan cewa ya uqtulu abna allazina amanu ma'ahu ku kashe ‘ya'yan waɗanda suka yi imani tare da annabi Musa wasu hayu nisa'ahum ku raya wato ‘ya'yansu mata shi bai kashe annabi Musa ba me yasa bai kashe annabi Musa tunda annabi Musa ne ya zo da wannan da wannan sabon addini shi ya zo yake kiran mutane yan maimakon aje ana kashe ƴaƴan mutane a kashe me me kiran ma in an kashe shi ka ai magana ta kare sai malamai suka ce to dalilai da yasa shi fir'auna wato bai kashe annabi Musa ba suka ce na farko annal mani alahu min qatalihi ar-rajul mu'min al'ata zikirhu akwai wani daga cikin fadawan fir'auna wanda Allah yake cewa wani mutum mai imani wanda ya ɓoye imaninsa yana daga cikin fadawan fir'auna to shi yana daga cikin wanda ya ba da gudumawa wajen hana fir'auna ya kashe annabi musa waɗansu malaman suka ce wannan yana daga cikin dalili wato shi kuma wannan mutumi ma'abocin sirrin fir'auna ne duk abubuwa da za a tattauna in na surru ne to da shi suka ce wa kane ta hayyalu fi man fir'auna min qatali ya kasance yana daga cikin masu yin dabara wajen hana fir'auna ya kashe annabi Musa na biyu suka ce annahum mana'uhu min qatalihi itiqaran lahu wai ya ki ya kashe annabi Musa saboda ya bar shi dai a raye wai saboda annabi Musa ai bai ma isa komi tsakaninsa da fir'auna ba wanda har zai bata lokaci ya ce har sai ya kashe shi ya bar shi kurin a walakance fakanu ya kuluna ai cewa suke wai innahu sahirun da'ifun ai mai sihiri ne kuma mai rauni ne mai rauni ne waya wa ma ya damu da shi ai in san da babba ya biyo yake fada da mutum to wannan mutumin ashe darajar ta dagu yawa in har babba ya juyo ya fara tankawa karami to girman babban ne yake faduwa shi kuma karamin darajar sun take daguwa saboda mi ai shi yasa zaka ga rikici tsakanin babba da karami babban yake kauda kai baya sa rikicin saboda mi saboda girman sa ne zai fadi yawa shi kuma karamin wa darajar sa ne za ta hawa to shine suke cewa innahu sahirun da'ifun ai mai sihiri ne wanda yake ma mai rauni ne wai fa in qataltuhu qalatin nasu ai in har annabi fir'auna ya kashe annabi Musa to mutane ko sun samu abun fada cewa ai annabi Musa ya fitine shi ne ya hana shi sakewa ne shi yasa ya kashe annabi Musa suka ce wai innahum qataluhu li ajzihim am aradi ai ba komai yasa in yayi da ya kashe shi za a ce ba komai yasa fir'auna ya kashe annabi Musa ba ai sai ya kasa maganin sa ne ya kasa kada shi da hujja ya kasa maganin sa shi yasa kurin ba shi da sauran abin da zai kurin sai ya hallaka shi ma'ana kenan ashe annabi Musa ya fi karfin sa tun da shi annabi Musa ba da fada ya zo ba da tattaunawa ya zo a baki da bayani to ai bai kamata a ce kuma ya fi karfin fir'auna wanda yake da'awar shi Allah bane to suka ce wannan shi ma na daga cikin dalili na uku suka ce wato wato aka ce shi fir'auna wato yana jin tsoron annabi musa a koyi a koyi yana jin tsoron annabi musa dan wannan ya waƙiyan ya fara lokacin da yake gidansa a har ce ma yake a matarsa in annabi musa ya rarrafo zo kama shi sai mata diri ya ce ki ɗauki yaran nan ni bana son kallon sa to tun yana yaro karami a gidan fir'auna tsorata shi yake yi saboda haka in ya ganshi sai ji ba shi da nutsuwa kwata-kwata to Allah kuma ya kaddara annabi Musa ya zo ya ci tuwansa kuma ya sanadiyar mulkinsa yawwa yanzu yanzu malamai suka ce abincin da yake ci a gidan fir'auna kamar ganima ce ta kafiri kamar dukiyar kafiri ne wanda ce ganima a gurin musulmi to saboda haka shi yana tsoron annabi Musa alaihi salam amma kuma ya zai ya bakatar kada mutanensa su gane yana jin tsoron annabi Musa shine suka ce li'annahum kanu ya'lamuna annahu in ta'arada li Musa bi su'in wato ukhidha halan ya san in da zai tunkari annabi Musa da wani abu take ya san wani abu zai zo same shi na hudu suka ce ya ya kashe annabi Musa ne saboda ya sake bada kofa ya shagaltar da mutane wato wajen tattauna da annabi Musa malamai suka ce suka ce wai li'an sha'anul muluki idza lam yajidu man yashghiluhu bihi ta'arradu li ri'ayati wai masu mulki na daga cikin al'adar su in ba su samu wani abin da zai shagaltar da su ba to kuma sai su juya kan talakawansu sai sun shagaltar da kansu da wani abu saboda haka shi yasa suka ce to wannan yana daga cikin dalilai da ya sa annabi Musa aka bar shi ana kallonsa amma wannan dalilai ne wanda dai su malaman tafsiri suka ta kokarin kwakulowa babban dalili guda ɗaya shine ri'aya na Allah Allah ya bashi kariya ai abin da ya gaya musu kenan lokacin da annabi Musa ya complain za su je gun fir'auna suna jin tsoro kar ya kashe shi yake sai na jin tsoro kar ya kashe shi yace tura dan uwansa annabi Musa Allah ya ce musu ku je innani ma'akuma asma'u wa ara ku je ina kallon ku asma'u ina jin duk abin da ake tattauna wa ara kuma ina kallon ku ma'ana ku tafi bi a ayunina akan idanun mun ji ubangiji saboda haka ri'aya na Allah kiwo da Allah ya kiyaye annabi Musa babu abin da wato zai same shi shine Allah ya ce wa qala fir'aun zaruni aqtul Musa fir'aunu zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbahu inni akafu أن يبدل دينهم وأن يزهر في الأرض الفساد وقال موسى وقال موسى إني أزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب sai fir'auna ya ce wa ƙala fir'aun ubangiji ya ce fir'auna sai ya ce zaruni a batulu musa yana barazana ku bar ni in je in kashe annabi musa li'annahum kanu yakufunahu an qatlihi yana barazana tun da ya san za a na tare shi ku bar nan jiyan kashe shi wal yada rabbahu ya kirawo ubangijin nasa ya kirawo ubangijin nasa wato wal yada rabbahu li yamna'ahu minni ya kirawo ubangijin nasa ya hana ni kashe shi inni akafu an yubaddila dinakum ba komai yasa ko ga raina ya ɓaci nake son kashe annabi Musa nan ba ni tsoro ku nake jiwa tsoro kar ya canza muku addini wai yana faɗa ne a madadin su ku nake jiye wa tsoro kada annabi Musa nan ya canza muku addini amma fa addini na bautarsa ne shi saboda haka yake cewa wato ini akafu an yubaddila dinakum min ibadatikum iyaya bautar da kuke min ina jin tsoro kada annabi Musa nan ya canza muku fatattabi'unahu ku je ku bi shi wa an yusira fil ardil fasada kuma ina gudu kada annabi Musa nan ya yada barna a cikin ƙasa wato ya kawo kisan kai ya kawo zubar da jini ya lalata zamantakewa shi yasa ko ga na tsaya nake so in kashe shi wa kala Musa sai annabi Musa wato ya ce wa mutanansa wa qad sami'a zalika a lokacin ya ji abin da fir'auna ya faɗa yace inni ustu bi rabbi wa rabbikum ni ina neman tsarin ubangiji na da kuma ubangijinku min kulli mutakabbirin ga duk daga sharrin dukkan mu- mai girman kai la yu'minu bi yawmil hisabi wanda bai imani da ranar lahira ba ina neman tsarin Allah ya kiyaye ni daga dukkan sharrin wato mai sharri wanda bai imani da ranar lahira ba wa qala rajulun mu'minun وقال رجل مؤمن لنار فرعون تكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب annabi musa alaihi salam yake cewa wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum ni ina neman tsarin ubangiji na kuma ubangijinku min kulli mutakabbir daga dukkan mai girman kai ai kaga shi fir'auna ya ce zaruni a katulu musa ku bar in je in kashe musa amma shi annabi musa wato da ya tashi neman tsarin allah bai nemi tsarin allah akan fir'auna shi shi kadai ba a'a sai ya haɗe su gaba ɗaya sai ce ina neman tsarin Allah min kulli mutakabbir daga dukkan wani wato mai girman kai mai jafa'i wanda yake so wato kada gaskiya ta ci gaba shine wanda yake la yu'minu bi yawmil hisabi wanda bai imani da ranan wato lahira ba malamai suka ce lam yusammi fir'aun fir'auna wato shi annabi Musa bai ambaci lam yusammi fir'auna bai ambaci sunan fir'auna ba bal zakarahu fi dimnil mutakabbirina sai dai sai ya ambace shi da hikima a cikin taron wato masu girman kai li ta'mimil isti'azati dan ya ga mai neman tsarin sa wa taqabihi ala fir'auna annahu mutakabbirun mutajabbirun dan wato ya, ya hade fir'auna a cikin masu girman kai a cikin kuma jabberan mutane wa'anda ke masu tsaurin kai sai ya hade shi a cikin wannan addu'a din to shine ubangiji ya ce mana wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna sai wani mutum mai imani daga cikin mutanen fir'auna wasu ka ce dan bafansa ne amma dai aka ce sahibu sirrihi mabucin sirrin fir'auna duk abin da fir'auna zai tuka a fadan nan wato da yawunsa ake tukawa to shikenan wato ake cewa sai shi lokacin da annabi musa ya nemi fakewa ga ubangijinsa da ya ce inni ustu bi rabbi wa rabbikum ni ina neman tsari wato daga ubangiji na kuma ubangijinku kaga ya mai da lamarin sa wa Allah kenan Allah ya tsare shi to shine mala yake cewa lokacin da annabi Musa ya fake zuwa ga ubangijinsa qayyada lahu man yukasimu anhu hadhal la'in take Allah kuma sai ya bashi wani mai masa taimako tunda ai yanzu bai shi yace yake cewa shi fir'auna ya ce a bashi ya je kashe annabi Musa ga dalilansa da ya bayar yana jin tsoro kada annabi Musa ya canza wa mutanen kasarsa addini ya kuma yaɗa barna a bayan ƙasa mutumin da zai ce a bauta wa Allah ne shine mai yaɗa barna a bayan ƙasa to da ya ce zai kashe shi shi kuma ya nemi taimakon Allah ya nemi kariya daga ubangiji take Allah kuma sai ya bashi wanda zai masa kariya daga cikin fadar fir'auna wato makusantan fir'auna shine malike nuna mana anan yayin da annabi Musa ya koma zuwa ga Allah Allah kuma sai ya bashi wanda zai tsaya masa a madadinsa wanda zai yi husuma wato a madadin annabi Musa a cikin 'yan majalisar wato fir'auna shi ne yake cewa wato kayyada lahu man yukasimu anhu hazal la'in Abdullahi bin Abbasin ya rawaito cikin hadisi yake cewa lam yakun min ali fir'auna mu'minu ghayruhu duk mutanen fir'auna a fadan nan babu mu'mini sai wannan mutumin shi shi kadai wa gaira imra'at fir'auna in banda kuma ita matar fir'auna ita asiya wa gaira mu'minin ladhi qala li musa sai kuma wancan mu'minin bafadan nan da ya zare jikinsa shi kuma ya je ya gaya wa annabi musa cewa na ji labari fir'auna yana neman ka zai kashe ka wannan kuma saboda waƙiyan da ya faru tsakanin rikici da ya faru tsakanin dan bani isra'ila da bakifdi akan batun maganan wato daukan kaya ko kuma daukan itace kamar da aka sha gaya mana a tarihi to wannan mutumin da fir'auna ya mare shi ya mutu labari ya zaga ake neman annabi musa to sai wani bafa da ya je yake ce masa na ji labari innal mala'a ya tamiru bika liyaqtuluka ko yake cewa wato innal mala'a ya tamiru bika liyaqtuluka na ji labarin sarki ya sa a binciko ka zai kashe ka saboda ka fita a wannan gari inni laka minan nasina to aka ce shi ma wannan wato mumini ne suka ce wato a sai shi wannan da yake fadar fir'auna sai yake cewa wato a takturu na rajulan an yi kula rabbiyar lam kurin yanzu dan mutum ya ce Allah ne ubangiji na kwace za ku kashe shi ya ce a fir'auna ne ina ganin ka kashe wannan kai ne kai ne za ka fadi babu girma domin yanzu shi ya dogara ga Allah ne tun da ya dogara ga Allah to in ka kashe shi kuma yanzu kai ka faɗi ne tunda ba fitowa ya ce zai zai wato zai yaƙe ka ba to to shine a malam yake cewa ubangiji sai ya ba wa annabi musa kariya da wakili daga cikin wato fadar fir'auna wato shine yake cewa a taktuluna rajulan Allah ya ce wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanuhu nake nema shi mutumin ya boye imaninsa wato shine yake ce musu a taktuluna rajulan yanzu kwa kashe mutum an ya kula rabbi Allah dan ya ce Allah ne ubangiji na wa qad ja'akum bil bayyinati gashi kuma ya zo muku da hujjoji mu'jiza a bayyane me da bikun daga ubangijin ku wa in yaku kaziban fa alai kazibu ku kyale shi mana in ƙarya yake yi to tun da ya ce Allah ne ya aiko shi wannan abin da ya jingina wa Allah ya ishe shi musiba in ƙarya yake akan wannan saƙon sai yake cewa fa alaihi kazibu to sakamakon ƙaryarsa kansa zai koma wa in yaku sadiqan amma ba ku sani in ku gaskiya yake to kuma yasukun ba azal ladhi ya'idukum shashan abin da yake muku alƙawari na azaba wallahi zai same ku inna allaha la yahdi man huwa musrifun Allah baya shirye da mutumin da yake mai barna ne mai shirka kazzabun wanda yake mai kirkiran ƙarya ya qaumi ya qaumi lakumul mulku al-yawma zahirina fil ard faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana qala fir'aunu ma إلا ما عليه وما أهديكم إلا سبيل الرشاد yace ya kaumi ya ku mutane na a lakumul mulku yawma zahiran a ya kaumi lakumul yawmul lakumul mulku yawm lakumul mulku yawma zahirina ko na rubun yake ne don na gani ubangiji yake cewa a ya kaumi ya ku mutane na lakumul mulku yawma zahirina fil ardi yau ku kuke da mulki wato wato a cikin ƙasa ku kuke da fada'aji ku kuke da wato rinjaye a cikin wato jama'a a cikin wannan ƙasa ta misra wato ya ci gaba da musu wa'azi ya ce yau ku kuke da fada a cikin wannan ƙasa abinda duk kuka daga shi ya dagu abinda duk kuka sa kafa kuka danne shi ya dannu to ku sani in kuka saba wa Allah kuka kashe dan aikin Allah to ku sani faman yansuru na min ba'asillahi in Allah ya aiko mana azaba to wa zai taimaka mana ya tare mana mun ji yau fir'auna da mabiyansa su suke da karfin mulki a misra su suke da fada a ji duk abin da suka dama shi yake gudanarwa to yanzu dan aiken Allah ya zo idan yanzu aka saba masa aka kashe masa dan aiken sai azabar Allah ta zo to waye zai taimaka wajen ije azabar Allah din nan in katartum auliya ahu in kuka kashe masoya Allah kun san ku to ba ku da gurin zama shine yake cewa faman yansuruna min ba'asillahi in ja'ana in musi in azabar Allah ta zo mana wa zai taimake mu ai la nasara na ba mu ba mu da mai taimako qala fir'aun sai fir'aun ya ce to shawara kake bayarwa yake shawara kake wa ma urikum illa ma ara ni kam dai abin da nake nuna muku nan fa ni shi fa na gane muku wannan musan nan fa zai canza muku addini sannan zai kawo muku rashin zaman lafiya a cikin kasar zai kawo zubar da jini da kashe-kashe zai kawo abubuwa da yawa na ɓata zamantakewa ni idan ina ba ku shawara shi ne yake cewa ƙala fir'aunu ma urikum illa ma ara ni abin da na gani cewa musan nan matsala ne a wannan gari to shi na ba ku shawara wa ma ahadikum ila sabilir rashadi amma dai ina so ku fahimce ni ni ba komai bane ina shiryar da ku da dai hanyar da ta dace yawa hanyar da ta dace nake nuna muku to kaga nan yanzu ya fara lallama a kada a samu matsala a samu barkewar rikici a cikin fada tunda ya fara jin wani makusancinsa ya fara bada shawara da take nuna sassautawa annabi Musa da ba shi dama ya da'awarsa saboda haka fir'au ne fara wannan magana a cewa ni kan abin da na nuna muku inna ma ashiru alaikum abinda na shawarta muku illa bima ashiru bihi ala nafsi ni abinda na gani shi na gaya muku wato a bani dama an kashe annabi Musa nan shine kuri ni abinda na gani shi kuma wancan ya ce me yasa za a kashe shi dan ya ce Allah ne ubangiji na saboda haka fir'auna sai yake shawara ya ce ma ahadikum ila sabilir rashadi ba komai nake shirye da ku ba sai hanya wadda take dari dari ke sawabi hanya madidiciya wa qala allazi amana وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب Hmm.
مثل الدأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد Allah yake cewa wato sai wannan mutumi mai imanin nan ya sake cewa Allah ya ce wa qala allazi amana wanda ya imanin nan ya ce ya qaumi ya ku mutane na inni akafu alaikum misal yawmil ahzabi ni abinda nake jiya muku tsoro misal yawmil ahzabi Allah ya saukar muku da musiba irin yadda ya saukar da wato musiba a al'umman da suka gabata al-ahzab rundunoni na kafirai wanda Allah ya ko musu annabi so ta annabin Allah ya halakar da su to shine shi wannan mai imanin wato yake tunawa fir'auna da mutanansa cewa ni ina jiye muku tsoro misalawil ahzabi irin wato ranar wato runduna runduna malamai suka ce shi mai wato ranar da Allah madaukakin sarki yake aiko wato a halakar da al'ummar da suka saba umarnin manzo ya ce misali da abi kawai nuhin misalin sakamakon da ya sauka wa mutanen annabi nuhu wa adin da sakamakon da ya sauka wa adawa wato wa samuda da sakamakon da ya sauka wa samudawa walladina min ba'dihim da al'ummar da suka zo wato kafin su to Allah maɗaukakin sarki ya halakar da waɗannan al'umma shine wato kamar al'adar waɗanda suka kafirce kafin ku min ta'azibihim fid dunya Allah ya azabtar da su a gidan duniya ya halakar da su wa mallahu yuridu zulman lil ibad Allah bayyana nufin zalunci ga bayi in kaga an halakar da al'umma to sun saba umarnin Allah ne Allah in ya aiko manzo zai kira su zai zo da bayani da hujja in suka karyata Allah kuma sai ya halakar da su Allah ce wa ya qaumi ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد na'am يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من آسم ومن يرد الله فما له من هاد ubangiji yake cewa wato yake cewa wa qala allazi amana ya qaumi inni akafu alaikum misla yawmil ahzab misla yawmi da'abi qaumi nuhin wa adin wa thamud wal ladzina min ba'dihim wa ma allahu yuridu zulman lil ibad sai ce wa ya qaumi ya ku mutane na inni akafu alaikum yawmat tanadi ina je muku tsoro wato ranar kiraye kiraye yawmat tanadi shine wato ranar da ake kira ita ce ranar alkiyama aka ce yaksiru fihin nida ashabil janna ashabun nar Allah ya rika cewa ya ashabul janna ya ashabul janna ya ashabul janna ya ashabun nar ya ashabun nar to wannan kiraye kiraye wannan wato ranar alkiyama ake yin sa saboda haka shi yasa sai Allah yake cewa wato ka ce musu shi wannan mutumin yana ta musu wa'azi yace wa ya qaumi ya ku mutane na inni akafu alaikum yawmat tanadi ina je muku tsoro ranar da ake ta kira ranar da ake ta kira wato shine yawmu tuwalluna mudbirina a ranar da za ku juya mudbirina kuna masu juya baya wato kuna gudu wato daga filin hisabi shine za ku juya daga filin hisabi zuwa gidan wuta ranar da Allah zai ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran ranar da za a kora kafirai zuwa wuta jahannama zumaran jama'a jama'a to wannan rana ya ce ita nake jiye muku tsoro shine yau matuwalluna mudbirina ranar da za ku juya a guje kuna juyawa da baya ana kora ku daga filin tashin alkiyama zuwa ga wato cikin wutar jahannama ko kuma daga filin hisabi zuwa wutar jahannama Allah zai ce a wannan rana shi wannan mutum ya ce musu malakum min Allah min asumi ba ku da wani wanda zai tare ku azabar Allah a wannan rana ma'ana ai malakun wato min asimin ba ku da almani mai hana ku min azabin lahi daga shiga azabar Allah wa man yudhilil lahu duk wanda Allah ya tabbatar da shi fa ma lahu min hadin ba za ka same shirye da shi ba na ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به نعم.
حتى الله من بعده رسولا كذلك يذل الله من هو مسرف مرتاب Allah maɗaukakin sarki yana bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kissosin annabawa da kafiran su da ta kwashe domin tasliya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a bashi hakuri a nuna masa ai ba mutanen makka bane kadai suka fara karyata manzo al'ummai da yawa an yi su a baya sun karyata manzo Allah ya halakar da su saboda haka su ma mutanen makka ba su gagara Allah ba saboda haka wannan hakuri ake ba manzon Allah duk wanda ya dauko irin wannan aikin nasa to dama ya ɗauko aikin da sai da haƙuri zai isar da shi shine bayan Allah bashi labarin mutanen annabi Musa can an bashi labarin mutanen annabi Nuhu yanzu aka bashi labarin mutanen annabi Musa to yanzu kuma sai aka sake dawo masa da mutanen annabi Yusuf alaihi salam ubangiji yake cewa a yake cewa wa laqad arsalna yusufa kum wa laqad ja'akum yusufa min qabl ai annabi yusufa ai ya zo muku ma tun kafin annabi Musa tunda annabi Yusuf ya zo kaka ne wa annabi Musa alayhi salam yace annabi Yusuf ya zo muku wato shine annabi Yusuf dan annabi Yaquba annabi Yaquba dan annabi Ishaqa annabi Ishaqa dan annabi Ibrahim alayhi salam saboda haka malamai suka ce wato ya wato tsakaninsa da annabi Musa an sami ya kai shekara wato wato shekarun suna da yawa ya fi shekara 400 tsakaninsu suka ce akwai yusuf ɗan annabi ibrahim ɗan annabi yusuf ɗan annabi yaquba to ba wannan yusuf ɗin ba ne shi wannan yusuf ɗin ɗan annabi yaquba ne wancan takwara aka yi amma wannan a asali annabi yusuf ɗan annabi yaquba ɗan annabi ishaqa ɗan annabi ibrahim shine allah madaukakin yake cewa wato a walaqad ja'akum yusufu min qablu annabi yusuf ya zo kafin ma zuwan wato annabi musa bilbayyana shi ma ya zo da hujjoji da mu'jizozi fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi amma ba ku gushe ba kuna cikin shakka da kokonto cikin abin da ya zo muku da shi hatta idza halaka har sai da wato ya halaka qultum sai kuka ce lam yu'asallahu min ba'dihi rasula ai Allah bai aiko wani manzo ba to sai aka yi musun zo ma annabi Yusuf alaihi salam saboda haka falanta zalu kafirina bi Yusuf ba ku gushe ba kuna kafirce ma annabi Yusuf ma kazalika kamar yadda wato waɗannan kafirai suka bata Allah ya ce yudillillahu man yasha yudillillahu man huwa musrifun haka Allah yake wato batar da mutumin da yake mushriki murtabun mutumin da yake mai kokonto a cikin wato addinin sa mutumin da ko ya ga gaskiya ma wato sai shakka ta shiga alladhina yujadiluna fi ayati llahi الذين يجادلون في آيات الله بغير نعم.
سلطان نتيهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار Allah ya ce alladhina yujadiluna fi ayati llahi kaga waɗanda suke jayayya game da ayoyin Allah game da mu'jizozi da Allah ya ba wa annabawa bigayar sultani ba tare da wani hujja ba a tahum da ta zo musu Allah ya ce kabura makatan inda Allah wato jayayyarsu wato ta haifar musu da fushi wato daga wajen Allah madaukakin sarki ko kuma kabura makatan inda Allah wato kyamar da Allah maɗaukakin sarki ya ma irin wannan halaye nasu ko wannan jayayya tasu wato ya munana wanda lazina amanu haka na mumine ma suna kyamar abin da wato suke yi kazalika wannan misali da muka saba maka na batar wa'idan mutanen ya tuba Allah haka na Allah yake batar da ko kuma yake shafe wato kirjin kulli kalbi dukkan zuciyar mutakabbir mutum mai yawan girman kai jabarin wanda yake wato mai jabberi shine mai girman kai da jaberi da mutakabbiri duk ɗaya ne illa ya ka mutakabbiri shi girman kai kurin yake yi wato wato amma an ce jaberi kuma yana ya kamar na har yanzu wato bayan girman kayan na'am وقال فرعون يا هامان ابنني سرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وسد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في جبار wannan shine malaman tafsiri suke cewa itradi can ana ba da labarin annabi musa da fir'auna sai aka yanke aka gito magana wato annabi yusuf alaihi salam wato waɗansu kuma suka ce a ba itiradi ba ne su mutanen annabi musa su suka karyata ba a saukar da wani annabi annabi yusufa ba su suka karyata shi yasa allah maɗaukakin sarki yake cewa ai cewa suke yi wato lan yab'asallahu min ba'di min ah, min ba'dihi rasulan ko Allah bai aiko wani manzo wato bayan bayan bayan eh, eh, eh, wato bayan annabi Musa ba so ƙaryata to saboda wannan tun da wannan ƙaryatawan suka yi sai ya zama ah, an gito da magana to yanzu kuma sai aka sake jonawa aka ci gaba da maganan wato wato fir'auna da annabi Musa alaihi salam Allah ya ce wa qala fir'aunu sai fir'aunu yake cewa ya hamanu aka ce wazirinsa ne shine mai dafa masa kusan gudanar da mulkinsa ya ce ya haman ya kai haman wato ibn lisarhan gina min wata doguwar katanga ko kuma wata doguwar hasumiya la'alli ablugul asbaba mai yiwa zan samu hanyoyi zan riski wata hanya asbabar samawa ce hanyar da in naje zan shiga cikin sammai fa'attali'u wato in je na bincika na bincike na yi bincike ila ilahi musa zuwa ga ubangijin musa ka gina min wata hasumiya doguwa wanda zan hau in na je sama mai yiwuwa zan samu wata hanya da za ta sadar da ni zuwa gurin ubangijin ubangijin musa saboda ni ina zato musa nan da ya ce yana da wani allah to ƙarya yake yi saboda haka kaga wannan izgili wato yake yi wato dan ya ɗauke hankalin mutanensa wato su ci gaba da bauta masa shine yake cewa wato ya haman wato ibn lisarhan gina min wato bina'un aliya shi ake cewa asarhu wato dogon gini wata doguwar hasumiya da za su shiga cikin wato sama la'alli ablugul asbaba ko zan riski wata hanya a sama tunda daga kasa ba za ka iya gane wata hanya cikin sama ba amma a gina masa hasumiya ya hau mai yiwa daga can ya leka ko zai samu wata hanya wanda za ta zarce asbabar samawati shine turquha almuwassalat ilaiha in samu wata hanya wanda za ta sadar da ni cikin samai fa atalu ila ilahi musa in je in tsinkayi ubangijin annabi musa wa inni la azunnuhu kaziban ni ina ga musa ƙarya yake yi bi anna lahu ilahan gairi wai yana da wani allah ba ni ba qala fir'aun zalika fir'aun ya faɗi wannan magana ta muhan dan ya dauke hankalin mutanansa wato ya wawitar da hankalinsu Allah ya ce wa kazalika zuyina li fir'auna su amali hakan nan dai muka kawata wa fir'auna su amalihi mummunan aikin sa ai shi yasa wani ba Allah ya inna fir'auna ala fil abdi fir'auna yayi dagawa yayi girman kai a bayan kasa tunda ai har wani gurin ma cewa yake ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin ku babban shine Allah yake cewa wa kazalika zuyina li fir'auna su amali hakan nan dai muka kawata ma fir'auna muka bashi dama ya dinga shimfiɗa mummunan aiki a bayan ƙasa wasudda an sabil ya rika kange mutane gabanin hanyar tsira shine wato hanyar shiriya Allah ya ce ma da fir'auna amma ƙarshe dai makircin fir'aunan nan bai kare ba illa fi tababi sai a cikin asara ta duk da girman da yake da menene da ruwa aka halaka shi da ruwa aka Allah madaukakin sarki da yake da ya halaka shi yace sama ba ce kuka saboda fir'auna ya halaka ba kasa bace kuka saboda fir'auna ya halaka ba haka aka kama shi aka dinga danna shi a cikin ruwa ana daga shi a danna shi a daga shi a danna shi a daga shi haka aka kashe shi to mutumin da bai fi karfin a kashe shi da haka ba yaushe zai dagawa a bayan kasa shine Allah madaukaki yake cewa ma kai da fir'auna illa fi tababin lalle makircin fir'auna bai kasance ba sai a cikin wato asara فقال الذي آمن وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع نعم وإن الآخرة هي دار الكرير نعم من عمل سيئة فلا يجزي إلا مثلها نعم.
ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير ya حساب ce wa ƙalar lazi amana har yanzu dai wannan muminin wato yake cewa ya ƙwami ya ku mutane na ittabi'uni wato ku zo ku bi ni wato wajen mara wa annabi musa alaihi salam ku bi ni wato wani kuma ai ya riga ya fito fili ya riga ya kama da'awa komai zai faru ma ya faru yace ittabi'uni ku bi ni ahadikum sabila rashadi zan shirye da ku wato hanyar shiriya yaqub yace ya ku mutane na ina ma hadhihi hatud dunya mata'un ku sani wannan rayuwar duniyar wato mata'un dan jin daɗi ne ta tamatta'u wa yazulu za ka dan ji daɗi da shi kuma zai gushe duk abin da Allah ya baka idai a gidan duniya ne wata rana zai gushe saboda haka in jin daɗin ya taimaka maka wajen bin Allah to jin daɗin zai daure domin zai yi naso ya bi ka har lahira daga lahira kuma ka shiga gidan aljanna ka shiga kuma jin daɗi madawwami to amma in jin daɗin ya zama ya kange ka gabarin bin Allah ya sa salmadar rayuwa ya ɗauke ka ya jefa da kai to jin daɗin ya zama asara ko shine yake cewa ya kwami ya ku mutane na wato ku sani inna mahazil hayatu duniya mata'u wannan rayuwar duniya dan abin jin daɗi ne wanda zaka ji daɗi da shi wato kuma ya wuce ya wuce in lokacin wucewar yayi ko kai ka tafi ka bar kayan jin daɗin da ka tara ko kayan jin daɗin ya tafi ya barka Allah ya ce wa innal akhirata amma ranar lahira fa gidan lahira ya darul karari nan ne gidan dawoma saboda ka duk abin da mutum zai ya zama zai yi ne domin ya gina wancan gidan da zai dawoma a cikinsa man amila sayyi'atan a kusani wanda ya aikata mummunan aiki fala yujza illa mislaha ba za a yi masa kayya ba sai wannan abin da ya aikata wa man amila salihan amma wanda ya abu mai kyau min zakarin aw unfa namiji ne ko mace wa huwa mu'minun in dai yana da imani faula yake da kunun aljanna wannan sakamakonsa shiga gidan aljanna ne sakamakonsa shiga gidan aljanna ne a malamai suka ce a shi aiki na alkhairi shi kullum in aiki na alkhairi kai da falalan Allah ba a rama maka wato da gwargwadon abin da ka aikata mafi karanci abin da za a baka baka samu riba ba baka samu riba ba shine a baka goma wannan abin da kai wannan baka samu riba ba kenan wato kasuwancin naka ya kiloga ya kiloga saboda haka sai a mayar a baka goman abin da ka aikata amma in kasuwancin kan ya karbu to ba a maganan maganan goma ma babu labarinta mafi karanci saba'in ko a baka ɗari bakwai ko a baka miliyan biyu ko kuma ma a tura maka ladan babu kirgawa to wannan shine kasuwanci da Allah in dai ka kulla kasuwa da Allah to karamar ribar da za a baka idan idan ila ka kawo kaya mara kyau a baka lada goma a wajen misali hadisi ya tabbatar daga annabi sallallahu yake cewa wato annal hasanat fi ashri amsalha annabi Allah yake cewa idan mutum yayi abu daya za a bashi goma in goma ya yi to kowane ɗaya ma wato goma za a bashi za a bashi lada ɗari kenan aka ce wannan wai a farkon lamari ne a lokacin kirge na farko indal muhasabati anil alal amali idan a matakin farko ne ka kawo aikinka to a matakin farko ma da yawa wanda ba a ma maganin fara kirgen daga goma sai dai a fara daga ɗari bakwai a miliyan biyu sannan kuma a tafi sama suka ce fa'iza tammal hisabu idan abin da mutum ya yi kyansa ya yi ya ce tafaddala lahu ala ibadi Allah yakan tura fallawa bayansa zai in kai aiki mai kyau to ƙarshe dai abin da Allah zai baka shine zai baka wata falala falalar da mala ainu ra'ad ido bai taba gani ba wala uzunun sami'al kunne bai taba ji ba wala khatara ala qalbi bashar abun bai taba rusuwa a zuciyar dan adam ba menene wani abun shine aljanna Allah zai ba mutum aljanna wato a dalilin wato karban aikinsa da yi mai kyau to shine ubangiji ana yake ce mana wato man amila salihan wa man amila salihan duk wanda ya aikata aiki bai kyau min zakarin aw unsa namiji ne ko mace wa huwa mu'minun inda yana da imani don shine sharadin karban aiki mai kyau inda imani to zaka aikin ka zai amma komai aikin da kai mai kyau in babu imani to tun anan duniya Allah zai saka maka kayanka kar ma ka je lahira ka ce nayi kaza nayi kaza Allah zai ce na biya ka bashin ka tun a duniya Allah ya ce fa ulai kai dukum aljanna wannan za a sa su aljanna menene ma'ana za a sa aljanna za a baka lada wanda a gobe kiyama za a auna sai kuma wato a ba mutum takarda shiga gidan aljanna Allah ya ce yurzaquna fiha a aljanna kuma ana arzuta yan aljanna a ciki bai gaira hisabi ba tare da wato hisabi ba ma'ana za a ba mutane rizkan wasi'an bila tabi'ati za a baka arziki mai yalwa babu hanawa babu abin da zaka taba hana ka annabi adam ma da aka hana ya cin wata itaciya a aljanna a karkashin karkashin jarrabawa ne yanzu duk wanda ya shiga aljanna komi zai ci yanzu babu wani takunkumi shi ma karkashin jarrabawa ne da yake Allah ya kaddara ba zai iya cin jarrabawar ba domin inda ya ci jarrabawa da duk yanzu ba mu samu kan ma'anar masallaci ba da duk ba mu zo yanzu muna ta wannan wahalar yin azumi muna ta sallah muna ta koyar ba da duk an haife mu aljanna to amma haka Allah ya kaddara ya halicci duniyar dole sai an sama mata mazauna sai an sama mata mazauna kuma an halicci wuta da aljanna su ma sai an sama musu mazauna ciki saboda haka shi yasa dole annabi adam zai ci wannan itaciyar domin kaddara ce ta riga ta riga fata to shi yasa da ya ci kuma aka dawo da al'umma nan shi da zuriyarsa aka dawo da su duniya aka zo kuma duk aka haifa kuma amma ƙarshe in Allah ya yarda duk wanda Allah ya kaddara zai koma zai koma Allah samu na daga cikin da mu koma gidanmu ɗaya gidan kwan gobar musu ubangiji yake cewa wato yurzaquna fiya bi ghairi hisabin Allah yana arzuta yin aljanna a cikin aljanna ba tare da wato girge ba wa ya kaumi wa ya qaumi ma liya ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghafir la jarama anna ma ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار وتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Ubangiji yake cewa yake cewa wa ya qaumi ya ku mutane na mali ad'ukum ilan najati shi wannan muminin dai na cikin gidan fir'aunan shi yake wannan wa'azin har yanzu yake ce mali ad'ukum ilan najati me yasa ina kiran ku zuwa ga tsira ne wa tad'una ni ilan nar amma ku ko kuna kira na zuwa ga shiga gidan wuta tad'una ni li akfura billahi kuna kira na an kafirce wa Allah wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmun wato ne shirka da shi cikin abin da ba ni da ilimi wa ana adu'ukum amma ni ina kiran ku ilal azizi zuwa ga marin jayi mabuwayi a cikin aikinsa algafari wanda yake mai karban tuba la jarama lalle da gaske annama ta da unani ilahi ku kuna kira na wato annama ta da unani ilahi wato ni kuna kira na in bauta masa laisa lahu da'awatun in bauta ma abin da laisa lahu da'awatun ba ya amsa addu'a ku kuna kira na in bauta ma ya fir'auna ni kuma ina kiran ku ku bauta wa Allah madaukakin sarki shi yasa yace da gaske wato annama ta da unani ilai kuna kira na in bauta ma abin da laisa lahu da'awatun ba ya amsa addu'a ba ya amsa addu'a ma'ana ba shi da wata rana da zai amsa addu'ar wanda ya roke shi ya ije cuta a wanda ya roƙe shi ko kuma ya jawo amfani a wanda ya roƙe shi wato fi duniya a gidan duniya wala fil akhirah ko kuma a lahira wa anna maraddana ila Allah da ni da ku makomar zuwa gun Allah ne wa annal musrifina amma lalle ku san kafirai su ne mabarnata kuma ashabun nar su fa su ne yan wuta saboda haka in har kun gane kenan ashe ni da ku ya kamata mu koma mu je mu bautawa Allah madaukakin sarki domin shi yake da da'awa shi za ka roƙe shi a duniya ya maka sannan kuma shi yake da dama a lahira saboda haka in ka kama wanda abin da bai da amfani a duniya to a duniya ma bai amfani ka ba ina ga kuma an je lahira shine Allah yake cewa wato ka gaya musu cewa da ni da ku wa anna maraddana ila Allah ni da ku makomar gun Allah ne wato wa annal musrifina hum ashabun nari masu barna wato sune yan wuta Allah ya ce fasataskuruna da sannu za ku ga ma a lakum abin da nake gaya muku za ku gani amma aka ce ranar da kallon ba zai amfani wanda ya gani ba dan duk kallon da mutum zai yi wato na aya a lokacin saukarta to kallon ba zai amfane shi ba yawa kallo ba zai amfane shi ba Allah madaukakin sarki ya nuna wa fir'auna da mutanensa aya a lokacin kuma wato kallon ayar ba zai amfane su ba domin ba su aune ba sai ga su a cikin tsakiyar teku gaban su ruwa bayan su ruwa Allah ya saki ruwa akan su to kaga wannan ayan da suka gani a wannan lokacin ko sun imani imanin ba zai musu amfani ba shi yasa yake ce musu fasataskuruna da sanni za ku tuna ma'ana ayantumul azaba za ku ga azaba kurukuru da idanunku idan ku ga azaba wato za ku tuna ma aqulu lakum abinda nake gaya muku wa fawudu amri ila Allah amma ni kam na fawwala ramali na zuwa ga Allah inna laha basirun bil ibad lalle ubangiji wato yana kallon bayansa ya faɗa musu wannan ne malamai suka ce lammatu wa aduhu bi mukalafati dinahu lokacin da suka masa alƙawari shi ma za su kashe shi suka masa alƙawari shi ma za su kashe shi saboda haka sai yake ce musu fatashas kuruna da sannan za ku tuna ma'ana idza ayantumul azab in kuka azaba da idanunku za ku tuna ma a kula ku abin da nake gaya muku ni kam wa fawudu amri ila Allah na fawwala ramari na zuwa ga ubangiji inna Allah basirun bil ibad Allah yana kallon bayansa to Allah kuma ya kare shi shi yasa Allah ce fawqahu Allah sai ya atima maka Allahu sayyi'ati ma makaru wa hada li ali fir'auna su'ul azab Allah ya ce wato fawqahu Allah sai Allah ya kiyaye shi sai ya atima makaru wato mummunan abin da suka kulla na kashe shi wa haka bi ali fir'auna wato sai ya sauka wa mutanen fir'auna wato su al'azabi mummuniyar azaba ma'ana Allah ya saukar musu da mummuniyar azaba ta hanyar halakar da su annabi annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya Na'am.
wa yawma taqumu sa'atu adkhulu ala fir'auna ashadda al'azab na'am ubangiji yake cewa wato annaru wuta ne ne wato makomata su uraduna alaiha wanda ake bijirar da su ana kona su da ita guduwan washiya safiya da malece kafin a yi tashin alkiyama a fir'auna da mutanensa ana musu azaba kullum da safe da yamma kullum yanzu haka kullum an musu ta safe za a yi musu kuma ta yamma daga nan har a tashin alkiyama yawa saboda haka su rayuwar da za su yi rayuwa barzakiya din nan wato su suna yin ta ne a cikin azabar safiya da marece akwai masu yin abin da ake musu azaba a cikin kabari amma su tasu banda ta cikin kabarin kullum sai an kora su an je an musu azaba a gidan wuta an dawo da su da safe da yamma ma a sake kora su a yi musu azaba a gidan wuta a dawo da su wannan kafin a tashin alkiyama ne shi yasa sai Allah madaukakin yake cewa annaru yuraduna alaiha wuta ce wanda ake bigiro musu da ita ake bigiran su zuwa gare ta ana kona su guduwan washiyan safiya da marece wa yau mata kuma sa'a ranar da alkiyama za ta tsaya kuma ubangiji ya ce wato za a ce musu wato udkhulu ala fir'auna ashad azabi ku shigar da fir'auna da mutanansa wato mafi tsananin azaba shine azabar wutar jahannama a Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'udin Allah ya dade shi ya fitar da hadisi a wanda Imam Al-Qurtubi ya kawo a cikin littafinsa yake cewa inna arwaha ali fir'auna rayukan mutanen fir'auna wa man kana mislahun da wanda ya kafirci irin nasu tu'rabu ala nari akan bigirar da su gidan wuta bilgadati wal ashi safiya da marece fa yuqalu hazihi darukum sai a ce musu in an musu azaba sai a ce to wannan gidanku ne kafin a tashin wato in bayan an yi tashin alkiyama za a dandana musu azaba a dawo da su da yamma ma a kora su in an musu azaba a ce to wannan fa gidanku ne in an yi tashin alkiyama har yanzu Abdullah bin Mas'udin yake cewa inna arwahum fi ajwafu tsairi sudun rayukansu suna cikin cikin wasu baƙaƙen tsuntsaye tagadu ala jahannama da safe za su je su yi safi ko cikin wutar jahannama wato sa- a azabtar da rayukan wata ruhu da yamma ma wato za su koma wato a je a azabtar da su kullum wato kulla yau marata ne kullum sau biyu fadalika arduha wannan shine bigiro wanda Allah ya ce za na bigiro da su har yanzu imamu sha'abi ya fitar da hadisi daga ya'al bin ata yake cewa sami'tu maimun bin bin mihran yaqulu kana abu huraira idza asbaha cewa abu huraira Allah ya dare shi in gari ya waye wato yunadi yakan ce asbahana garinmu ya waye walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wa urida al fir'auna ala nari an bigirar da yan fir'auna kuma wato zi- zuwa gidan wuta fa idza amsana da in la'asar ta yi ma zai ce amsaina mun mareta walhamdulillah godiya ta fita ga Allah wa urida al fir'auna ala nari an bigire da mutanen fir'auna zuwa gidan wuta saboda haka wannan tana daga cikin azabar da ake musu wato safiya da marece manzon Allah sallallahu alaihi yana faɗa hadisin Abdullah bin Umar wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar yake cewa inna ahadakum idza mata ɗayanku idan ya mutu uriza alaihi maq'aduhu bil gadati wal ashi kullum sai an nuna masa gurin zaman sa sau biyu da safe da yamma kowa sai an nuna masa gurin zaman sa in dan aljanna ne kullum haka za a bude daga kabarin da yake kwance a bude babban taga wato ya kallo gidansa a gidan aljanna nan zai na guri ina ma alkiyama ta tashi yau ma za a bude masa window zai ji sanyi na gidansa in kuma kai shi za a yi za a kai shi gidan a nuna masa ga gidan ka ji daɗin da ni'imar sai a dawo da shi a ce zo ya kwanta da yamma ma a sake ɗaukansa a je a kai shi kullum annan Allah yake cewa wato in kana min ahalil janna fa min ahalil janna saboda haka in dan aljanna ne kullum haka za a yi masa to wato zai zama kullum za a nuna masa gidansa a gidan aljanna wa in kana min ahalin nari in dan wuta ne fa min ahalin nari shi ma haka kullum za a nuna masa gidansa a gidan wuta fayuqalu sai a ce masa haza maqaduka wannan ne gurin zaman ka hatta yab asukallahu ilaihi yawmul qiyama har sai ranar da Allah ya tashe ka wato a ranar alkiyama dan ne kuma wato mutum zai shiga saboda haka shi yasa Allah madaukakin sarki ke cewa wato a annaru wuta dai wato yu'raduna alaiha ita ake bigirar da mutanen fir'auna guduwan wa ashiyan safiya da marece wa yawma taqumu sa'a amma ran da alkiyama za ta tsaya kuma za a ce musu udukulu al fir'auna ku shigar da fir'auna da iyalansa wato ashaddal azab wato mafi tsananin azaba ita ce wato azabar wutar jahannama wa izya wa idh yatahajjuna fi an-nari fa yaqulu fu'aha'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mughnuna anna nasiban min an-nari قال الذين قال الذين استكبروا إنا كل فيها نعم إن الله قد حكم بين العباد ubangiji yake cewa wato ubangiji yake cewa wa iz yatahajjuna fi nari tuna yayin da ake samun husuma shine jayayya wato a gidan wuta tsakanin shugabanni akan kafirci da kuma wato mabiyansu shugabannin da suka ja wato talakawansu akan kafirci za a yi jayayya tsakaninsu da mabiyansu Allah yake cewa wa zai ta hajjuna finnari tuna yayin da za a yi husuma a gidan wuta fa ya ƙulu du'afa'u masu biyayyar talakawan masu raunin za su ce malillazina takbaru ga shugabanninsu cikin girman wanda suka yi wato su shugabanninsu a cikin kafirci in na kunna lakum taba mu a duniya ku muka bi mu a duniya maganan ku da kuka yi muka muka biyayya muka bi ku shine wato jami'u tabi'in dukkan biyayyar mu da muka ba ku min bi ku ne saboda wato matsayin ku a duniya fa hal antum mugununa anna nasiban minan nari shin ai ya kamata a yau ku rage mana wani kaso daga cikin wato azabar wuta fa hal antum mugununa shin za ku wadata mu za ku wadatar mana shine dafi'una za ku ije mana anna a gare mu nasiban minan nari wani kaso na daga gidan wuta qala allazina takbaru su shugabannin su ma sai su ce inna kullun fiha ai mu ma a cikin azabar muke kamar da kuma kuke cikin azabar azabar ta buwaye ku mu ma azabar ta buwaye mu suka ce wato za su ce musu inna allaha qad hakama bainal ibadi ko ko na tsallake inna Allah lalle ubangiji kar hakama bainal ibadi a yau ya hukunci tsakanin wato bayi saboda haka mu'mine ya shigar da su gidan aljanna kafirai kuma da su da mabiyansu duk wato ya shigar da su wato gidan wuta wa qala allazina fi nari kace yayi okay to to alhamdulillah za mu tsaya nan saboda kuma dan karasa da tambayoyi abin da makaranta daidai kai bayaninsa Allah ya ba mu lada karba mana shi abin da mu kuskure mu na roƙo Allah mu da sarki ya gafarta mana